أعوذ بالله السميع الأليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
barkanmu da sake haduwa a cikin wannan safiya ta talata a 22 ga watan takwas watan sha'ban hijiran manzo sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da hudu muna cikin wato ci gaba da karatunmu na littafin umdatul ahkam na alhafiz abdul ghani al-maqdisi rahmatullahi ta'ala alai muna cikin babul haidi za mu tashi hadisi na arba'in da shida a cikin wannan littafi kuma hadisi na uku a cikin littafi a cikin babu hadisin na na aisha radiyallahu anha wannan zai zama karatunmu na wato ainihin ishirin daidai نعم بسم الله الرحمن الرحيم أحسن الله إليكم قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب فكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم يتكئ في حجري وأنا حائض فيقرأ القرآن وعن معاذة رضي الله عنها قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت قلت لست بحرورية ولكني أسأل قالت كان يصيبنا ذلك ونؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة
نعم مالن يكاو حديثنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها أمنا عائشة تكتوى كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ناكسن إنا يوم وانكا da ni da manzan Allah sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam daga masaki guda ɗaya tukku za a ce mu a yanzu wanda ake zuba ruwa a kai bayi a yi wanka to mukan shiga bayi tare mu yi wanka min yani naqtarifu min al'ina ba kamar a ce ya sunan bahon nan na zamani da ake wannan 'yan roba ta wanka wadda ita kaga shiga aiki inda shi ne sai a ce na tasiru fihi ko? a na zamani ake cewa ba san ɗaya fari wannan da ta san hawa-hawa ne shi ma akwai mai tsada wanda in ka ji shi sai ka rike kai to kaga wannan min ina in kenan ɗiba suke yi daga masaki na ruwa su zuba a jikinsu da ce kilana junubu dukkanmu kuma muna masu janaba ba a manta ba hadisin yana magana akan haida ko to sai ta kawo wannan to amma da yake kusan hadisin duk ɗaya ne ko kuma isnadin duk ɗaya ne ba iya magana kenan ba sai ta ce wa kana ya amuruni idan ya kawo fawun amma asali cikin bukhari da wawun wa kana ya amuruni fa attaziru fa yubashiruni wa ana haidun kuma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana umarta ta in daura gyauto fa yubashiruni sai ya gama jiki da ni gama jiki na runguma kenan wa ana haidun alhalin ina mai haiba وكان يخرج رأسه إلي وما يكسن شينا فتود كان شغليني يقوم كان شي وهو معتكف على لنينا تكين اعتكافي فأغسله أنوانك مي كان ناشي وأنا حائض الهال إنا حيض to waɗannan ruwayoyi guda uku al'imamul bukhari duka ya fitar da su a cikin da isnadi ɗaya duk da wasu malaman sun yi musu tarkimi a mabambanta ya suka kawo a kuntu aghtasilu ana wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahidin a kilana junubun a lamba ta 299 فكان يأمرني فأتذر فيباشرني و- وأنا حائض بريئك وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض بريئك دبا أنغانيكو haka suka zo a jere da isnadi guda a cikin wato ainihin a sahihul bukhari amma al'imamu muslim ya fitar da ainihin wato wannan hadisi a ruwayoyi mabambanta a matsayin hadisai wato ainihin mabambanta haka ya fitar da riwaya ta farko hadisi na ɗari uku da da ishirin ɗaya ta hanyar abu salama ta bin abdurrahman yake cewa qalat aishatu kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama idan tasala bada bi yaminihi فصب عليها من الماء فغسلها ثم صب الماء على الأذى الذي به بيمينه وغسل عنه بشماله حتى إذا فرغ من ذلك صب على رأسه قال قالت عائشة كنت أغتسل آمن كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن جنوبان هذا ونحن جنوبان كلانا جنوب نفس الشيء sannan ya ƙara fitar da wato ainihin wani hadisin shi muslim a gaban wannan cewa qalat aishatu kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama min ina'in wahidin wa nahnu junubani a wata riwaya ta hafsa bintu abdurrahman bin abi bakr wadda take matar almunzir ibn az-zubair cewa nana aisha radiyallahu anha akhbarataha annaha kanat taghtasilu هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد يسع ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك wani masaki ne guda ɗaya wanda ya kai wato yana ɗaukar mudun nabi guda uku ko sama da haka yana ɗaukar mudu uku ko sama da haka wato kusan sa'i dai kenan to kaga wannan yana nuna ruwan da zai ishi mutum ɗaya wanka zai isa mutum biyu kama gurin abinci ta'amul wahidi yafi ithnain ko ko kafin ithnain au kama kala sallallahu alaihi wasallam to haka shi ma gurin gurin wanka kuma nawawi ya ce malamai sun yi ijma'i kan cewa gurin wanka babu wani haddi mahdudi wanda yake idan baka yi amfani da shi ba wanka bai yi ba an ruwaito annabi yana yin wanka da sa'i an ruwaito har zuwa hamsata amdad amma kaga anan su biyu ma sun yi da abin da yake mudu uku ko sama da haka ko mana abu makamancin haka ta kiyasi ne to kaga kenan in aka ce dole sai ya kai sa'i to wannan su biyu ma sun yi da wanda bai kai sa'i ba kaga kenan ba sai dai an so mustahabbi ne a yi amfani da sakayya wuce sa'i da sai dai in yayin uzuri na datti ko wani abu makamancin haka almuhim dai mutum ya kiyaye karya yi ainihin banna da ruwa nabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kuma faɗin Allah ta'ala wala tubazzir tabziran ya shiga ciki dan na kira ce ta shafi komi ba banna kawai da dukiya ba hatta ruwan da zaka yi alwala ko wanka wannan hukuncin ya shafe shi ina fata an gane wannan sannan al-imamu muslim ya ƙara fitar da hadisi ta hanyar al-qasim ibn Muhammad bin Abdurrahman ibn Muhammad bin Abi Bakrin zuwa gade wato ainihin ummuna Aisha radiyallahu anha ta ce kuntu aghtasilu ana wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin takhtalifu aydina fihi min aljanaba na kasance ina yin wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama daga masaki guda ɗaya hannuwanmu suna saɓani ya je sawa na zo fitar da nawa daga ainihin masaki guda ɗaya kuma dukkanmu muna da wato ainihin janaba a wata riwaya ta ce kuntu aghtasilu ana wa rasulullah sallallahu min ina'in wahidin baini wa bainahu min min ina'in baini wa bainahu wahidin فبي آه نعم فيبادرني حتى أقول دعلي دعلي قالت وهما جنوبان وأن شيكما رواية معاذة تسيتتي وهما جنوبان sannan musulun ya fitar 322 wancan duka kusan hadisi ɗaya ne da sinadai mabambanta ya fitar wato 322 hadisin maimuna makamancin hadisin na na aisha ita ma tana wanka tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid sannan 324 ya fitar daga ummu salama ita ma ummul mu'minin radiyallahu anhun tana wanka tare da annabi sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahid al-imam an-nawawi sai yake cewa wa amma tathiru ar-rajuli rajuli wal mar'ati min ina'in wahidin fa huwa jaizun bi ijma'il muslimin li hadhihi al-ahadith allati fil bab wannan ja'izi ne malamai sun yi ijima'i cewa miji da mata za su iya su yi wanka tare babu wani abin da ya hana sai cewa amma tathhirur rajuli bi fadliha fa huwa ja'izun indana wa inda malikin wa abi hanifa wa jamaahiril ulama amma namiji yayi wanka da sauran ruwan da mace ta rage wannan ya halatta a gurin mu da wurin maliku da abu hanifa da kuma jamhur na ainihin malamai sawa'un khalat bihi aw lam takhlu duk ɗaya ne ta keɓe ne ta yi wankan ko tare su kai wankan da shi ta yi ta rage mushi ko ya yi ya rage mata duka ainihin wato babu laifi sai ce kala ba'du ashabina wala karahata fi dhalika li hadithi sahihati alwaridati bi sau da hadisai ingantattu da suka zo sai ce amma wa zahaba أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء واستعملته لا يجوز للرجل استعمال استعمال فضلها أما أما تتيوان كاد روا ترجي فأقول الإمام أحمد دا داود الظاهري بهلت با نمجي يا أنفاني دا سور الروان دا ترجي سيتي أرويت وانا دا عبد الله بن سردس دا الحسن البصري وما أرويت دا الإمام أحمد رحمه الله تعالى wato ainihin ya ce ka mazhabi na kamar yadda wato ruwaya biyu kenan an ruwaito halacci da rashin halacci na yin amfani da sauran ruwan da mace ta rage namiji ya wanka da shi kuma ya ce wa ruwiya an alhassani wa sa'id ibn al-musayyibi karahatu karahatu fadliha mutlaqan suka ce in dai mace ta rage ruwa kawai ba za a yi wanka da shi ba ga mali ahmad da dawud sun ce idan a ba in a keɓe ta yi ya zama ta shiga dush ta yi wanka ta rage ruwan namijin ba zai je ya yi wanka da sauran ba wannan ba nufin wanka na ibada an gane ko amma sai aka ruwaito daga alhassan al-basri da ainihin wato sa'id ibn al-musayyib suka ce kawai ma bai halatta ba ko da suna cikin dush in ne tare kafin ya gama goge kaushi misali yana goge kauje kan ya ida sai ta ce bari in yi wanka in rage ma to ba zai yi ko da ba ba ta keɓe ba ma'ana ba zai yi wanka da shi ba amma al-imam an-nawawi yace wal mukhtaru ma qalahu al-jamaahir li hadhihi al-ahadith as-sahihati fi tatheerihi sallallahu alayhi wa sallam ma'a azwajihi wa kullu wahidin minhuma yasta'milu fadlahu sahibu kowanne dan abokin wankan nashi yakan yi amfani da sauran ruwan shi sai ce wala ta'asira lil khalwa a ce a keɓa ko ba a keɓa ba ba shi da wani fa'ida ba shi da wani tasiri yayi wasu bayanai masu tsawo sau da akwai hadisi ne wanda ainihin wato aka fitar cewa mace kattai wanka da sauran ruwan namiji namiji karye wanka da sauran ruwan mace hadisin sunan na abi dawud to amma hadisin malamai sun babba da amsoshi a kan shi wasu suka ce hadisin bai inganta ba kamar da al-imam al-bukhari ya tafi a kan shi wasu suka ce hadisin ya inganta amma jam'u za a yi sai a hada cewa kar namiji ya wanka da sauran ruwan mace haka nan akasi ana nufin ma ya tanasaru an anil a'da wanda yake sauka daga cikin gabbai shine kamar a shiga cikin baho ta shiga cikin baho ta yi wanka sauran ruwan da ke zuba daga jikinta ya taru a cikin baho namiji ya zo ya yi wanka da shi ko shi ya shiga cikin baho ya yi wanka an san baho ko ko shi ya shiga cikin eh me ake ce mai nan ko din sasan basan yawa ko namiji shi ya shiga cikin basan ya yi wanka ruwan da ya taru wanda yake zuba daga jikin shi mace ta zo ta yi wanka da shi sai zama wannan shi aka hana duk da asali kuma ba ba najasa bane ba asali ba najasa bane ruwan da yake zuba ai mun yi wannan bayanin ina ga a baya daga jikin wanda ko da junub ne shi ko da shi junub ne ruwan da ya yi wanka da shi da sauran da ya zuba bai zama najasa amma sai annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana kenan in an tafi akan ingancin hadisin kenan hanin na karhanci ne karahatu tanzi ina fata an fahimci wannan so don haka a wannan kenan to sai wato ainihin hadisi na gaba ya ce wa kana ya amuruni fa'attaziru fa yubashiruni wa ana ha'idu wanda shi ma wannan mun ji cewa yana haɗe da wancan a cikin riwayar bukhari amma a riwayar ta ainihin wato muslim wancan bayani na nawawi a juz'i na biyu safa ta 220 muslim ya fitar da shi ma wancan daga riwayar al-aswad daga nana aisha hadisi na 293 take cewa kana kanat ihdana ko kana ihdana haka riwaya ta zo kaka ce kai lugawi ne ka ci gyara ko ce kana ihdana idza kanat haidan amaraha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fata'taziru bi izarin thumma yubashiruha annabi sallama ya kasance idan ɗaya daga cikin mu ma'ana ummahatul mu'minin رضي الله عنهن وأرضاهن وأجذل مثوبتهن وأخذ من أبغضهن sudaka ta ce in ɗaya daga cikinmu tana da tana ainihin haida annabi sallallahu alaihi wasallam yakan umarce ta ta lulluɓa gyauto a cikinta sai ya ainihin wato a rungume ta wa qalat kuma na Aisha ta ce kana ihdana a wata riwaya kenan kana ihdana shi ma كان إحدانا إذا كانت حائضا أمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تأتذر في فور حيضتها لوكة دجن يكي زباد سوليما لوكة دجن ينا تكن زبيشي سي أمرتيتا تأينيهن أور جوتو ثم يباشرها a wata riwaya a cikin wannan riwaya sai na na Aisha ta daure maganar da cewa wa ayyukum يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه take gaya ma ɗalibanta su urwa da sauransu a cikin kuwa yake iya mallakan kanshi kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake iya mallakan kanshi wana kakkace a to tun da hadisi ka je da sabo sabuwa amaryar ka shikenan ka je ka ce daure gyautu tana cikin haida ba mamaki ba za ka iya mallakan kanka ba wa man hama haula al-hima yushiku an yarta'a fihi ko ba haka ba to da haka sai mutum ya kiyaye sai ta ainihin wato daure magana sannan ya imam muslim ya fitar da hadisin maimuna shi ma cewa kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yubashiru nisa'ahu fawqal fawqal izari wa hunna huyyadu annabi sallallahu alaihi wasallam yana hada jiki da matan shi saman gyauto sun daura gyauto a jikinsu fuqaha sun ce gurin daura gyauton shine ma baina surrati ila rukba daga ainihin cibiya zuwa gwiwa nan gurin sai ta sa gyauto ta rufe ma'ana kar ya zama arin ne gurin da ka sai ya gama jiki da ita annawawi bayan ya yi wasu bayanai sai ya ce fa'alam anna mubasharat alha'idi aqsamu lallai hada jiki da mace mai haida ya kasu kashi kashi to a takaice sai ya kawo aqsam guda ainihin wato uku na farko sai ya ce almubasharatu bil jima'i fil farji mutum ya mubashara ai mubashara takan zo da ma'anar jima'i daga cikin kinayat na alkur'ani mai girma da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ta ce fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataba Allah lakum ba bashiruhunna ku rungume su an sha ruwa ba ana nufin ku ainihin take su an fahimci wannan ku to daka akwai mubashara da take zuwa da ma'anar jima'i to sai ya ce fahaza haramun bi ijma'il musulmi na binassil qur'ani wa sunnati sahiha bin nisbati lil haid fa ake ne macen da take tana haida haramun ne mijinta ya take ta wannan ijma'in musulmai ne ba wai malamai kadai ba duk wanda ya mika wuya ga Allah ya yarda da haka saboda nassi ne karara na cikin alqur'ani nassi ne na hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisin Anas dake cikin muslim yace isna'u kullu shay'in illa nikah النكاح بمعنى الإيلاج هنا ذاك حرام ني macen da ta kasance mai haida mijinta ainihin wato ya kusance ta duk da malamai sun yi saɓani kan idan ya kusance ta ɗin tana cikin al'ada da gangan kuma ya san tana haida yana da gangan saɓanin inda kuskure ne ya manta ya san tana haida ila ba ta gaya mishi ba a'a duka ya sani ya san komai sarai kawai ya sha'awar ran shi ya kasa danne ta ya je ya taki matar shi to jumhurin malamai sun tafi akan cewa ba duk da laifi ne babba imamu shafi'i ya sarraha da cewa zunubi ne babba yana cikin kaba'ir yace amma babu kafara akan shi hakan na imamu malik ya tafi akan wannan ra'ayi hakan nan wani kauli na al-imamu ash-shafi'i wanda shine jadid wanda shine al-imamu nawawi ya karfafa da sauran muhaqqiqun na cikin mazhaba ta shafi'iyya hakan nan wata riwaya daga al-imamu ahmad wato ainihin duka sun tafi akan haka sannan kuma a hakan nan imamu ata ibn abi rabah da ainihin ibn abi mulaika da al'imamu sha'abi da nakhai da zuhuri daga cikin tabi'ai haka abu zinad da rabi'atu ibn abi abdurrahman rabi'atu ra'ayi daga cikin manyan-manyan tabi'u tabi'in hakan nan hamad ibn abi sulaiman malamin abu hanifa haka ayyub as-sakhtiyani daga cikin tabi'ai da imam tsauri da al-layth ibn sa'd dukan su sun tafi akan cewa babu kaffara amma dai zanibi ne amma al-imam shafi'i a mazhabar shi qadima mazhabar shi ta hijaz kenan da iraq kafin ya koma misra wadda ita wannan mazhaba ita al-imam nawawi galibi bai cika karbanta ba da wasu daga cikin muhaqqiqun sau da ya koma misra yana daukan wato ya samu wasu hadisai waɗanda da ba su zo gare shi ba shi yasa sai ya sassoke wasu ra'ayyuka na shi al-imamu ahmad shi ma a wata riwaya tashi sun tafi akan cewa wajibi ne sai an ba da kafara sai ya yi kafara in ya taki matar shi a halin tana haiba wanda wannan shine kuma kauli na ibnu abbasin daga cikin sahabbai haka al-hasan al-basri da sa'id ibn jubair da qatada da ainihin al-auza'i da ainihin ishaq ibn rahuya duka sun tafi akan wannan kauli na cewa sai yayi kafara amma sai suka yi sabani kan miqdarin kafara wace kalar kafara zai yi sai aka samu a ainihin wato al-hasan al-basri da sa'id ibn jubair sun tafi akan cewa itqu raqaba ne sai ya yanta bawa sai ya yanta bawa amma sauran daga cikin waɗanda suka tafi kan wannan kauli suka tafi akan cewa zai ba da dinari guda ne ko kuma wato ainihin a rabin dinari kamar yadda hadisi ya zo akan haka cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ya ce man ata imra'atan fi haidha litasaddaq bi dinarin aw nisfi dinar ko kama qala sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ya take mace tana cikin al'ada to ya yi sadaka da dinari guda ko kuma rabin dinari to nan ma ya suka ƙara saɓani to ya za a ce da dinari guda ko rabin dinari wannan auɗin ta ainihin wato tanwi'i ne ko ko ta tashkiki ce ko ko ta ainihin wato ikhtiyari ne takhiri ne aka ba shi ko ya sadaka da dinari ɗayan imanin shi ya kai ko ya sadaka da rabin dinari yana da raunin imani ko ko a'a a wani hali ne zai yi sadaka da dinari a wani hali rabin dinari sunan ma ya suka yi saɓani sai wasu suka ce idan a farkon haidan ne lokacin da yau ta fara haida ko yanzu ma ta fara haida ya ce sai ya take ta kaga akwai rashin haƙuri cikin lamarin shi sai aka ce wannan zai ba da dinari ɗaya idan kuma kila haidar ta mai tsawo ce kwana goma take a kwana na takwas ko na tara ya kasa haƙuri ya yi haƙurin kwana bakwai kwana takwas to wannan sai ya ɗan ba da rabin dinari ai ya ɗan ja ya ɗan abin ga hakan an gane ko wasu kuma suka ce idan ta yi tsarki kafin ta yi wanka ne ya take ta sai ya ba da rabi in kuma kafin kwanukan ta ta ida ne to dinari guda zuwa na? kimar dinari ta me suke cewa nisabin sadaki babu masallatan malikiya zalla daga mucan suna rubutawa musamman masallatan kungiya sai a rubuta nisabin sadaki nisabin sadaki kaga ai shi rubu dinar ɗaya bisa hudun dinari daga nan sai ka gano nawa ne dinari ni rabi na da shi dai yana kusan dubu talatin ne ina ga da wani abu shi rubu dinar eh dinari guda zai iya kai ɗari da ashirin ke kila yanzu zai iya kai kusan jaka ɗari da goma sha biyar haka misali ne ake an fahimta ko in mutum ya sake ya faɗa gurin alƙalai zai je su mai hukunci eh ko akwai naje kana yi ka so sannan kuma shi wato ainihin mace mu- dukkan jama'ir na malamai malikiya shafi'iyya hanabila da sauran malamai kusan da dama sun tafi akan cewa bai halatta namiji ya taki matar shi ba sai ta yi wanka daga jinin al'ada bayan jinin ya ɗauke kuma sai ta yi wanka saboda faɗin Allah tabaraka wa ta'ala ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله amma abu hanifa yana ganin cewa in dai jinin ya ɗauke musamman in ya zamanto al'adar tata ta yi aksarul ayyami wanda su aksarul ayyam a gurin hanafiya shine kwana goma ana in dai kwana goma ta yi ya kai kwana goma cifta kenan babu tunanin wani istizhari da wane ne to da yanzu in jinin ya ɗauke mijinta yana iya saduwa da ita koda kafin ta yi wanka amma ra'ayin jumhur shi ya fi ƙarfi domin hatta ya tuhurna hatta ya tasilna shi ne yake fassara mafi inganci Allah ta'ala ya samu dace to sai ya ce daga nana Aisha radiyallahu anha wa ardaha ainihin wato ta ce qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fa yaqra'u al-qur'an na'am mun ji ba guda ɗaya na gai to lokaci na ta tafiya guda ce sai dai tana da ainihin wato a faɗi ko na farko anya ba biyu ba ne mubashara wadda take biyu ne muka a wadda take da na jima'i ko to wannan mun ji cewa wato ainihin haramun ne a lokacin da mace take haila sai dai mun ambaci wasu furu ne waɗanda suke da alaka da wannan mubashara to kai kuma wannan dole sai na faɗa duka to mubashara ta ainihin wato biyu da ainihin ya ambata shine mubasharar da ta kasance a fima fauka surrati wa tahtar rukba ya haɗa jikin shi ko wani ɓangare na jikin shi da abin da yake fauka surra sama da cibiyar shi ko tahtar rukba ƙasa cibiyarta ko cibiyar shi ba cibiyarta ko ƙasa da gwiwarta dama mun ji mahallin al'auratul mughallaza a jikin mace shine baina surrati war rukba ko to yanzu sai ya zamanto ya gama jiki da ita amma bai shafi kasan surrarta ba bai shafi saman rukubarta ba an gane ku ai mahallin shine tahta surra fauka ar-rukba wannan gurin shine yake da wato ainihin kariya ta musamman a lokacin da ya zama tana haida da mijinta an fahimci wannan ku to sai ya zamanto kirjinta ne ya taba ko fuskanta ne ya taba kaga wannan fauka surra ko ƙaurinta ya taɓa ko kuma lalle ya mata a ƙafa kaga wannan tahta ar-rukba tahta ar-rukba an gani fauka surra tahta ar-rukba da me ya taɓa ko ko da wani abu a jikin shi bizakari aw al-qublati aw al-mu'anaqati aw al-lamsi aw ghairi zalika ya kisin ɗin kafarta sumbaci kafarta ko ya sumbaci kumatinta ko ya matar shi ce abu an kai ko ya sumbaci abin ga wuyanta kaga wannan fauka surra wancan tahtar rukba to wannan shi kuma wannan halalun ne bittifaqil ulama dukkan malamai sun yi ittifaqi akan cewa halal ne babu wani wanda ya ce haram duk da an ruwaito daga abu hamidin al-isra'ini da wasu daga cikin malamai ko kuma an ruwaito tabbas daga gare su an ruwaito daga abu hamidin al-isra'ini da wasu daga cikin malamai kamar su nawawi da sauransu cewa wannan ma ijma'i ne a kan haka imamun nawawi ya ce amma abin da aka hakaito daga abi da tassalmani ɗaliban al'imamu a na ali ka kiyaye cewa imamu ali yana cikin rumuz na shi'a eh akwai abin da baka san lokacin da zaka tasirantu da shi ba a yanzu kamar karramallahu wajahu wasu suna gayi amma su ba yan shi'a bane kamar sun tasirantu da yan shi'a in suka je gurin ahli sunna masu zafi hukunci za a yi musu in ba sa abu a kira ali ka ce karramallahu wajahu a kira abubakar ka ce radiyallahu anhu to me yasa shi ma ba za ka ce mai radiyallahu anhu ba sai na ali an fahimci wannan ai to da ka sai duna ali wanga abida ta salmani dalibin shi da kuma sun na to babu matsala insha na'am to abida ta salmani da wani shi daga cikin malamai an ruwaito daga gare su cewa annahu la yubashiru shay'an min ha bi shay'in minhu in dai tana cikin jinin al'ada kar ya taɓa komi nata da wani abu na jikin shi to amma sai wato ainihin al'imamu nawawi ya ce wannan shazun ne munkarun gairu ma'arufin wala makabulin ba a san shi ba a shari'a ko an san shi ma ba a karba ba mubashara ta biyu kenan ta uku ita ce al-mubasharatu fi ma bayna surrati war rukbati fi ghairi qublin wa dubur tsakanin cibiya da harshe da abin da subhanallah da gwiwa amma kuma ba ta kubul ko dubur ba dan abin da aka hana shine ya kusance ta ta inda ake taka ta al'ada shi daman na dubur haramun ne ko ko da halin ba ta haida to amma ya zama ya gama jiki da ita a tsakanin cibiyarta kamar gurin mara misali karatu ne ko cinya amma dai bai nufi gabanta ko duburarta ba wannan shine mataki na uku to wannan shi kuma a mazhaba ta shafi'iyya akwai wajihi guda uku kamar yadda shi annawawi ya ambata wajihi na farko suka ce haramun ne wanda wannan shi ya fi shahara a gurin jumhurin shafi'iyya wajihi na biyu suka ce ba haramun ba ne amma makaruhi ne karahatu tanzihi الشافعي يقرفف wannan magana mana dai halal ne an gane wajihi na uku suka ce akwai zabi wato akwai tafsili ciki in ya kasance ya yarda da kanshi to babu laifi yayi kamar ya kasance ba shi da karfin sha'awa ko yana da karfin wara'u sai dai a babin sha'awa kar mutum ya rudu da wara'un shi ba an gane ko babi na sha'awa kar mutum ya rudu da wara'un shi ce ni mutum ne mai tsantseni da haka zan iya kebewa da ajinabiya mutuncin shi zai zube zai zama mutumin banza hissan wa ma'ana kiyayewa ake yi saboda shaidan na dabda yana da ainihin wasu wasin shi da kuma tasirin shi na da karfi a wannan janibi su don haka sai suka ce idan yana da zai iya dabdin kanshi kuma wato ba zai kusanci farjin ba to babu laifi ya gama jiki da ita abin da yake tsakanin cibiya da gwiwa wannan kenan ra'ayi na farko ɗincan da aka ambata na haramci maliku da abu hanifa haka suka mazhabar su ta gino a kai kuma shine abin da sa'id ibn al-musayyib da shuraih al-qadi da tawus ibn kaysan al-khurasani da ata ibn abi rabah da sulaiman ibn yasar da qatada suka zaba daga cikin manyan malamai sannan ra'ayi na tsakiyan nan na hanafi wanda suka ce makaruhi ne so ra'ayi na biyu shi kuma na halacci wanda suka ce halal ne shi ma wannan an ruwaito shi daga ikrima da mujahid ibn jabr da al'imamu sha'abi da ibrahimu naka'i da al'imamu al-hakam da al-thauri da al'imamu al-auza'i da ahmad ibn hanbal da muhammad ibn al-hassan al-shaibani daga cikin hanafiya da asbagh daga cikin malamai na malikiya da ishaq ibn rahuya da abu thawr da ibn al-munzir da dawud al-zahiri إمام أبو النووي وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلا وانا شيء فقرف دليلي كوي حللني أنقانيكو أما وانت رأينا أكم يتفصيلي شي ما بابعيد بني سوداك اللذن كنا عائشة ta ce wa ayyukum yamliku irbahu kama kana sallallahu alaihi wasallama yamliku irba idan mutum ya san da cewa wato ainihin yana da zalama to ya kiyaye ya kiyaye man hama haula alhima yushiku an yartafi wasu kuma suka ce in tsoho ne babu laifi amma in yaro ne a mai katanga karfi eh haka wasu malaman suka ce ina ga albaji yayi wannan magana a sharhin shi ta muwatta ina ina kyautata zaton haka ko wani sharhi daga cikin shuruh na muwatta na jima rabona da misalan ina fata an gane wani imamu annawawi ya ce shi ya fi ƙarfin dalili saboda hadithi na anas dan malik isna'u kulla shay'in illa nikah kaga wannan hasar ne domin an yi amfani da nafi wal isbat komi ku yi amma banda an nikah shine saduwa kawai ta kadai aka hana mutum to amma kuma saddan lidhari'a in ya san zai iya shiga cikin matsala to babu laifi amma da suka sai wa'annan malamai suka ce wa amma qatisarun nabi sallallahu alaihi wasallam fi mubasharatihi ala ma fawqa al-izari fa mahmulun ala al-istihbab takaituwar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama a akan in zai hada jiki da macen shi in ya zamanto tana al'ada yana umartanta ta daura gyauto wannan an daura shi akan mustahabbanci ba dole bane amma dai mustahabbi amma mustahabbi kuma yana daga cikin kiyaye zari'a kofa wadda take taɓanna Allah ta'ala ya samu dace to riwaya ta gaba wace ce wa kana yukhriju ra'sahu ilayya wa huwa mu'takifun fa aghsiluhu wa ana ha'id kuma annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya kasance yana fito mun da kanshi in wanke mai kanshi wa huwa mu'takifun yana cikin i'tikafi fa aghsiluhu in wanke mai kanshi wa ana ha'idun alhalin ina ina cikin jinin al'ada ina cikin wato jini na haila kuma haka Imam Muslim ya fitar da shi da ainihin wato wannan lafazi a lamba ta 297 shi kuma kaga wannan hadisi yana nuna halaccin don mace tana wato ainihin al'ada yana nuna halaccin a kusance ta ta hanyar a taɓa jikinta da sauran wasu mu'amaloli inda ba an nika haɗin can ba inda ba saduwa ba shi kaɗai ne aka haramta saɓanin abin da yahudawa suke a kai da su in mace tana al'ada ba su cin abinci da ita ba su fira da ita ba su zama da ita nabi ya ce isna'u kulla shay'in illan nikah hadisi na arba'in da tara shi ma dai hadisin na na Aisha ne radiyallahu anha take cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijri wa ana ha'idun fa yaqra'u alquran annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana kishin gida akan wato ainihin hijiri akan cinyata fa yaqra'u alquran wa ana ha'idun ko alhalin ina ina al'ada ina cikin jinin al'ada فيقرأ القرآن kuma ya karanta ainihin wato alkur'ani mai girma duk da kasancewar ina cikin jinin al'ada yakan kishin gida littika yakan jigirta ko kan cinyata ya karanta alkur'ani mai girma wannan hadisi al-imam al-bukhari ya fitar da shi 200 da wato ainihin 97 muslim wato ainihin ya fitar da shi a lamba ta ɗari uku da ɗaya wanda wannan lafazi ainihin wato na musulmi kusan lafazin bukhari shi ma ba ba'id ne daga ainihin wato wannan lafazi ba na aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yakan gida a saman wato ainihin cinyarta ya karanta alkur'ani mai girma al'imamun nawawi rahmatullahi ta'ala alai yake cewa cikin sharhin shi akan wannan hadisi yake cewa wannan hadisi yana nuna wato halaccin karatun alkur'ani a gide ko kuma a kwance yana nuna halaccin karatun alkur'ani a kwance ko a kishin gide in ji al'imamun nawawi tunda alkur'ani ambatan Allah ne kuma Allah ta'ala ya yabu bayan shi masu hankali cewa alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard wani da zai ganka kwance kana karatun Qur'ani sai ya ce baka yi ladabi ba ba zai zama laifi ba musamman a lokacin tilawa lokacin muraja'a da bita amma yanzu misali ya zamanto ƙari ne za ka yi ma ɗalibai sai ka kwanta ka yi ƙari shi kuma wannan ya saba ma jadda ta karantarwa annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da sahabban shi a zaune ne ko kuma kai ɗalibin da ake ma karatu ka ce ya annabi ya yi muraja a kwance bari in yi kwanciya ta shi ma babu ladabi a ciki inda muraja'a kake ba za a yi ma inkari ba amma ana ma ƙari na alkur'ani mai girma ba za ka ce ainihin wato ka kwanta ba ka ainihin wato karanta shi to da ka sai ya ce sannan kuma alal ha'idi halaccin yin karatun ko da mutum yana zaune saman wajen take mai haida ko yana gama jiki da ita sai ce wa bi qurbi mawdi'in najasa kuma ya halatta karatun alkur'ani ko da kusa da gurin da kake akwai najasa to jinin al'ada menene shi najasa ne kuma wa hala kauniha ha'idan kenan akwai najasa a jikinta kuma annabi yake karatun qur'ani yana kishin gida a kanta ina fata an gane Allah ya ce kul huwa adhan fa'tazilu an-nisaa fil mahid wannan ke nuna i'tizali na jima'i ake nufi Allah ya sa mu dace hadisin mu'adha mu'adha bintu abdurrahman wasu ka ce bintu abdullah al-adawiyya wadda take al-basriya tana cikin abidatul basra kuma faqihatul tabi'in a cikin manyan fakihai masana addini masu zuhudu da ibada a ƙasar basra an haife ta shekara ta sha uku kafin hijira ta rasu shekara ta tamanin da uku radiyallahu anha wa arda yar uwar sayyiduna umar ce dangin su ne to mu'adha radiyallahu anha ko mu ce rahimahullah qalat tace sa'altu aisha radiyallahu anha na tambayina na aisha Allah ya kara mata yarda fakultu sai na ce ma balul ha'idi wai me ya samu masu haida ne taqdi wacce take mai haida taqdi sawma wala taqdi sala tana rama azumi amma kuma ba ta rama sallah sallar da ta wuce mata shikenan ta batta ba za ta rama kuma ba ta da laifi ko ɗaya a gurin Allah faqalat sai na na Aisha ta ce a haruriyatun anti ke ba khawarijiya ce yar boko haram ce ke ta'adda ce ke su ne haruriya asali harura sunan wani gari ne wanda yake mil biyu tsakanin shi da kasar iraq to lokacin da su nafi' ibn al-azraq nafi' ibn al-azraq suka yi tawaye wa sayyiduna ali sai suka koma can harura akwai wata katuwar garka mai ganuwa sai suka shiga cikinta sun kai mutum dubu takwas suka koma can su ne waɗanda sayyiduna ali ya je sayyiduna ibnu abbasin ya je musu nasiha dab da sallah a zahar ya ce ma sayyiduna ali a ɗan jinkirta ka ɗan kar'ata da sallah ina zuwa ina za ka ce zan je gurin mutanen ci ka san ba su da mutunci ya ce karka damu Allah ya bani fasaha da iya magana ka san baki yakan kwaci mutum da ikon Allah to zaka da ya shiga yi sallama ma suka ce kai balhum qaumun khasimuna suka soke aya da ta sauka kan mushrikai akan tsakanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba su amsa mishi sallama ba hadisi ya zo mai tsawo ko asar din mai tsawo ne cikin sunan al-kubra ta al-imam an-nasa'i laka suka yi tattaunawa suka ce suna tuhumar sayyiduna ali da abubuwa guda uku duka ya musu ilzamat da in suka yi wasa su kafarta kansu a bisa ka'idar su to abinda suka tuhumi sayyiduna ali da shi sun tuhumi annabi da shi abinda suka tuhumi na na aisha radiyallahu anha da shi sun tuhumi ubangiji da wato ainihin saban wato halattar da shi so da haka kuma su abubuwan ukun suka ce duka kafirci karshe dai rabin su mutum dubu hudu suka tuba suka dawo da su aka yi wannan azahar to cikin su ne akwai abul aswad duddu'uli wanda ake cewa shine ya ya ainihin tsara qawaid na nahw da tajwidi da sauran har arud ma wasu suna cewa shi su da haka su ne harura su ne haruriya haruriya daga cikin akusam na khawarij zaka ji akwai azariqa akwai shababiya akwai kaza akwai haruriya to nisba ce zuwa ga mutanen harura an fahimta ko to ce wadda ta yi a haruriyatun anti ba tana nufin daga garin harura kike ba a tana nufin ke ma kina da ra'ayin mutanen nan da suka koma har- ma'ana ke yar boko haram ce ai su ne khawarijan zamani yar boko haram ce ke sai mu'aza ta ce lastu bi haruriya a'a ni ba yatta da zaune tsaye ba ce walakin ni as'alu sai dai ni tambaya nake me yasa ta ce ta ce mata haruriyatun anti saboda kamar yadda ibn abdulbar ya hakaito cewa eh, khawarij sun suna halattan ma mace in tana cikin al'ada ta yi sallah ko ta rama sallah abu in sallah ta ta yi ta lissafi salloli nawa ne ta suka batta bayan ta yi tsarki ta rama a rauni irin na mace kafin ta gama ramawa ta zo na wadda ake cikin lokacinta eh duk da a malikiya da ta fara na lokaci ko to kene ta mutu da bashi musamman mai yin kwana sha biyar sai ta mutu da bashi so don haka su suke da wannan ra'ayi amma su kadai suka saba su kadai suka saba su daman almarika ne ba a itibari da da sabanin su sabanin shi'a sabanin khawarij sabanin mu'tazila sabanin jahmiya musamman sabanin qadariyya ba a itibari da shi in ka zan ce ajma'al muslimuna sai can ka je gurin leke-lekenka ka ya kalli ko ga alhilli daga cikin 'yan shi'a ko ainihin wato ga wani can alkimmi daga cikin 'yan shi'a ya faɗi saɓanin wannan sai ka ce a ijma'i bai kullu ba bakka da hankali ina ɗan shi'a ina shiga cikin ijma'in musulmai an fahimci wannan ai yanzu wanke kafa ba ijma'i ba ne ba har wajibi ne a cikin alwala shi gurin ɗan shi'a shafa ake yi kuma bai yadda da shafa kan hufi ba bai yadda da shafa kan safa amma in dai za ka yi alwala ka zo kafa ya kaɗan shafo ta to ina amfanin wannan mutumin banza so don haka a wannan yasa sai ya ce mata a haruriyatun anti na na'aisha ta ce ma mu'aza shin ke ba haruriya ce sai ta ce a alastu bi haruriya ni ba ba haruriya ba ce ba walakin ni as'alu sai dai tambaya kawai nake ni dai abin ne ya faɗo min nake tambaya qalat sai na Aisha tace kana yusibuna zalika ai hakan yana faruwa da mu mukan shiga al'ada kuma ba ma yin sallah a lokacin fa nu'maru bi qada'i sawmi sai a umarce mu da mu rama azumi wala nu'maru bi qada'i salah amma ba a umartan mu da rama sallah kaga ta nuna mata abu ne tawqifi kawai wani yana nuna abin da shari'a ta tabbatar da shi ko ka san hikima ko baka san hikima ba kawai za ka yi biyayya da wasu suna cewa hikimar shine ita sallah tana yawan maimaituwa aka ce a rama ta akwai haraj kuma laisa alaikum fi dini min haraj zaka sai aka ce ba sai ta rama ba shi kuma azumi kaga so ɗaya ne a shekara ake yi kuma tana da damar cikin wata goma sha ɗaya ta rama kwanukan da da ta sha na azumi yasa qahtani yace taqbis salata taqbis siyama wa la tu'idu salataha inna salata tu'adu kullu ko kullu zaman sallah ana ana rama ta a kowane lokaci wannan hikima manyan malamai sun ambace ta su al-hafiz ibn hajar da nawawi da sauransu to wannan hadisi riwaya ce ta muslim ma muslim ya fitar da ita 321 a 335 muka lura galibi yakan kawo lafazin bukhari amma wa'innan hadisan na baya-baya lafazin muslim ya kawo da wancan nana na aisha na 49 da wannan na 50 imam bukhari ya fitar da shi 321 daga ainihin wato ita mu'aza a wannan riwaya kuma ba mu'aza ce ta yi tambayar ba wata mata ce mu'aza ta ce annam ra'atan qalat li aisha ta atajzi ihdana salataha idza taharat shin ɗayanmu a ko idan tahurat idan ɗayanmu ta ta yi tsarki daga jinin al'ada za ta rama sallata faƙalat aisha ta ce a haruriyatun anti sai wata ce komai ba ita matar aisha ta tambaye ta ta ce aisha ta goya da cewa kana yahidu kunna nahidu ma'a nabi sallallahu alaihi wa sallama fala ya'muruna bihi mukan yi haida a lokacin da muke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baya umartar mu da rama sallah aw qalat fala naf'aluhu ba ma yin abin nan da kike muslim shi ma ya ruwaito makamanci wannan 335 annam ra'atan sa'alat aisha mu'adha tace wata mata ta tambayi nana nana aisha fa qalat ataqdi ihdana as-salata ayyama mahidha فقالت عائشة أحرورية أنت فقد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا تؤمر بقضاء سنة وترواية وتؤنه انت يزيد يكيتي وسمعت معاذة أنها سألت عائشة أتقضي الحائض الصلاة فقالت عائشة أحرورية أنت قد كن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم يحضن أفأمرهن أن يجزين أن يجزين النبي أتى وأمرت سسلاما قال محمد بن جعفر غندر كينا تعني يقضين معنا سراما أي بايا أمرت سد سراما سننسي أنبتي وانت اللفظي دمك دمالا يكاو أتكل للتاف الإمام النووي يتي هذا الحكم متفق عليه أجمع المسلمون على أن الحائض والنفساء لا تجب عليهما الصلاة وأن إجماعي ولا الصوم في الحال أتكن حالا دسكي تكي براسي صلى با براسي أزمي با وأجمعوا على أن ألا يجب عليهما قضاء الصلاة sannan wa ajma'u ala alla yajibu alaihima qada'u wa ajma'u ala annahu yajibu alaihima qada'u sawm sallah malamai sun haɗu akan ba wajibi ba ne sai sun rama ta azumi sun haɗu akan dole sai sun rama shi wadda take ha'id da wadda take nufasa wadda take mai biki kenan wannan al'imamu ibn hajarin ya kawo shi a cikin juz'i na afwan annawawi ya kawo shi juz'i na biyu safa ta 244 al-hafiz ibn hajar yace wa naqala ibn al-munzir ابن المنذر يا نقلت وغيره دونيش إجماع أهل العلم على ذلك تكا ما لم يسنت في أكن هذا قال الزهري والإمام الزهري اجتمع الناس عليه تكا ما المتاني معنا ما لم سيتي أما وحكى ابن عبد البر عن طائفة من الخوارج أنهم كانوا يجيبونه سكتي دولا نسي تاراما معنا تاراما سلم الرويت دغ سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه كان يأمر به شما دا yana cewa arama fa ankarat alaihi ummu salama ummu salama ummul mu'minin ta daura shi kan hanya sai ya dawo dan haka daga baya istaqarra al-ijma'u ala hada al-hukm fatul bari juz'i na daya safa ta 600 da ainihin 62 Allah ta'ala ya samu dace Yeah.